ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعماكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد مر ذلك الشهر الكريم وانقضى رمضان وولى عنا فواحظناه على ذلك الشهر الذي تولى ووا أسفا على رمضان الذي انقضى ولكن السعيد من كان قد استودعه الأعمى السالحة والشقي من ضيع حق رمضان وبعد انقضاء الشهر وبعد انقضاء الشهر لنا وقفات نقفها في هذا الموقف حول رمضان الذي انقضى الوقت الأولى من الذي استفاد من رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث أخرجه البخاري وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري فمغفرة الذنوب فمغفرة الذنوب لهذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب وهي صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر فمتى يحصل المغفرة والتكبير وأما قيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له أصابها سواء شعر بها أم لم يشعر أما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكبير بهما على تمام الشهر فإذا تم الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان قيامه ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان فلم يغفر له رغم أنفه وفي رواية آخر أبعده الله الحديث أخرجه الطبراني والبزار وصحه الألباني عليه رحمة الله الوقفة الثانية لقد مضت الأعمال والصيام والقيام والزكاة والصدقة وختم القرآن والدعاء والذكر وتفطير السائم وأنواع البر التي حصلت لكن السؤال الذي يطر نفسه هل الأعمال قبلت أم لا يقول الله سبحانه وتعالى إنا يتقبل الله من المتقين كان سلفنا الصالح يجتهدون و... يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يحتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يؤطي ويخشى ألا يقبل منه وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانوا لقبول العمل أشد منهم اهتماما بالعمل ذاته ألم تسمعوا قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقال عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت ثم قال رضي الله تعالى عنه تدري ممن يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين وقال عبد العزيز ابن أبي رواد عليه رحمة الله أدركتهم يجتهدون في العمل الصحيح فإذا فعلوه وقع عليهم الحم أيقبل منهم أم لا الوقعة الثالثة المواصلة على الأعمال الصالحة المواصلة على الأعمال الصالحة بعد رمضان فإن من علامة قبول عمل العبد أن يواصل على الطاعات والعبادات لأنه عرف يعبد رب رمضان ولم يكن يعبد رمضان ورب رمضان هو رب الشهور كلها لأن الله تعالى لم يتقيد عمل المؤمن بوقت دون وقت ولا يخصها بزمان دون زمن بل إنه أي المؤمن مطالب بالعمل إلى الموت بأمر من الله تعالى مرسوم رسمه الرب وأمر صدر من الرب سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولعله لهذا السبب شرع لنا صيام الست من شوال حتى لا تنقطع العبادة الجميلة وهي عبادة الصيام فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الحديث أخرجه مسلم قال العلماء عليهم عليهم رحمة الله وإنما كان ذلك وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين وقفة الرابعة توبة المقصر في رمضان توبة المقصر في توبة المقصر في في صيامه وصلاته الاستغفار عما مضى من الإخلال والتفريط في حق الله تعالى وحق ذلك الشهر الذي انقضى ولم يستفد منه كما ينبغي عباد الله الاستغفار هو الدعاء بالمغفرة قال الحسن البصري عليه رحمة الله أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة وقال أحد السلف لولده يا بني عود لسانك الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا وقد قيل قديما قال إبليس هلكت الناس بالذنوب وأهلكوني, وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها فتختم به الصلاة, الصلاة الحج وقيام الليل ويختم به المجالس فإن كانت مجالس الذكر كان كالطابع عليها وإن كانت لغوا كان كفارة لها فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار ثم قال رحمه الله تعالى أهل الاستقامة في نهاياتهم أشد اجتهادا منهم في بداياتهم عباد الله استغفروا ربكم وتوبوا إليه كما استغفر أبوكم آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين قولوا كما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقولوا, وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وقولوا كما قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له صيامنا هذا يحتاج إلى الاستغفار صيامنا هذا عباد الله يحتاج إلى يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شفيع بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعد يوانا ما سؤال بركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى za ta tattauna ne a kan sai me bayan ramadana sai kuma me bayan ramadana Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka lalle hakika wannan wata mai albarka ya riga ya shuɗe ya wuce ba kuma zai ƙara dawa ba wannan wata ya ba da baya a gare mu lallai muna takaici da damuwa da bakin ciki da rabuwa da wannan wata mai albarka wanda Allah maɗaukakin sarki aje alkairai da albarkatu kala-kala a cikinsa ko shakka babu zuciya tana cike da takaici muna kuka irin na zuci da rabuwa da wannan bako mai girma mai albarka sai dai wanda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta mai rabauta ya yi mai yiwa ya yi ƙoƙari wajen kyakkyawar ajiya ta kyawawan ayyuka na gari a cikinsa saboda haka bai yi asara ba amma wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ƙaddara masa arziki ba ya lalata ya tozarta waɗannan kyawawan kwanuka guda talatin da muka shuɗe a cikinsu ya tafi da su a bala ya lalata su a wofi bai amfane su ba bai kuma yi abin da Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa ko zai masa ko zai yanta shi daga wuta ba ko shakka babu wannan ya yi asara Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu don uwana masu albarka a gurguje za mu tsaya tare da ku mu kalli wasu abubuwa a gurguje guda hudu wanda suke da alaƙa da azumin da ya wuce jiya kowanne ɗaya daga cikinmu sai ya ɗora kansa a mizani game da waɗancan abubuwa guda hudu sai maga ina muke matsaya ta farko ‘yan uwana masu albarka shine manin lavis tafa da min ramadan duk musulmi mai amsa sunan musulmi matuƙar lafiyarsa kalau ba shi da wani mani'i da ya hana shi azumin ramadana wanda shari'a ta yadda da shi za ka samu ya amsa wannan wata mai albarka to amma tambayar da za mu yi wa kan wane ne ya amfana wane ne ya ci riba daga wannan ramadana da muka da muka kasuwa ce da take ci shekara-shekara kowa ya san da ita kowa ya mata shiri kowa ya mata tanadi kuma kowa ya shiga cikinta sai dai wane ne ya riga riba bayan tashin kasuwar wane ne kasuwarsa ta yi riba ta yi albarka bayan tashin kasuwar shi ne abin tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wasu hadisai guda biyu wanda a cikin hadisan gobe akwai abubuwa guda uku annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace wanda duk ya azumci ramadana imanan wahtisaban yana mai imani da Allah ne ya sa shi wannan aikin zai aikin ne dan Allah wahtisaban yana kuma neman lada a wajen Allah subhanahu wata'ala sakamakon aikin da zai gabatar na farko kenan nabi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man qama lailatul qadri wanda ya tsaya a dan lailatul qadri iya shi kadai shi ma imanan wa ihtisaban nabi kenan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana wancan man sama wannan man qama wanda ya salla daga farkon ramadana zuwa karshen ta shine man qama ramadana tarawihin nan ba daya guda 30 bata wuce shi ba ko daya an yi da shi da tarawihi da tahajjudi duk ya gabatar da su ko shi kadai ko kuma a cikin jam'i da limami duk ya yi su shi ba imanan wahtisaban to gaba ɗayansu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tattara su ya ce gurira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya tsinci kansa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku annabi ya ce an gafarta masa dukkan abin da yi saura ya gabatar a cikin rayuwarsa na zunubansa duk allah maɗaukin sarki ya gafarta masa yan uwana masu albarka idan ba ku manta ba juma'ar daga ita sai ramadana na tsaya akan wannan mimbari na gabatar da waɗannan hadisai a lokacin na gabatar da su ne a matsayin kwaɗaitarwa da jan hankali game da kowa ya tsaya ya ribanci ramadana wannan gafar ya same su yau kuma cikin ikon Allah gashi na ƙara tsayawa a wannan gurbi mai albarka ina maimaita mana wannan hadisin a lokacin da ramadan ya riga gafara kuma wallahi wanda ya same ta ya same ta wanda ya asarata ya asarata amma dai gafarar tana nan Allah ya ajiye ta kuma ya yi wa wanda cancanta kana ciki ko baka ciki shine tambayar da zamu yi kanmu waɗannan gurare guda uku masu albarka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a ya faɗa da tsayuwar ramadana da tsayuwar lailatul qadri da azumin ramadanan gaba ɗaya dukkanin su ana samun gafara amma washe ake samun gafara shi lailatul qadri mujarradin tsayawa a cikinsa kawai ka tsaya ka yi ibada a cikinsa wannan gafarar ta tabbata a gare ka shi sa in dai ka tsaya waɗannan dararen guda goma na ƙarshe to ko shakka babu insha Allah ta'ala ka dace wannan gafarar mana maka kyakkyawan da so ka same ta Allah ya samu a ciki gaba ɗaya ƴan uwa shi kuwa tsayuwar Ramadana da azumin Ramadana wannan su gafara ana samun ta ne da faɗuwar rana ta ƙarshe na watan Ramadana ana jiya kenan bayan rana ta faɗi idan rana ta faɗi jiya to wannan gafarar da Allah maɗaukakin sarki ajiye a ciki in ka azumci wata ramadana daidai wa daida idan ka tsaya wa ramadana daidai wa daida ba tare da kai abubuwan da ba su dace ba wannan gafarar ta tabbata a gare ka yan uwana masu albarka babban abin takaici shine irin wannan ruwa na gafara da rahama da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a ciki shin mun samu ko ba mu samu ba shi annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin sahih muslim hadisin da yake hawa kan mimbari ya taka matattakala ta farko aka ji ya ce amin sai da ya faɗa sau uku da yake ba da bayanin amin ɗinsa guda uku ɗaya daga ciki sai ya ce ai mala'ika jibril ce min dukkanin wanda ramadana ya riske shi bai yi aikin da Allah zai masa gafara ba saboda irin wannan ruwan gafara da Allah ya ji a ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sai mala'ika jibril ya ce min Allah madaukakin sarki ya turmuza hancinsa a cikin ƙasa wata ruwaya ta ce Allah madaukakin sarki ya nesanta shi daga masa mala'ika jibril ya ce da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ne amin annabi muhammad ya ce amin sallallahu alaihi wasallam dalili saboda rahama ce da gafara Allah ya ajiye ta a cikin ramadana ga tanar ruwa ruwa abin da yasa annabi ya faɗa ka saboda kowa zai iya aikin da zai samu gafara wacce irin taɓewa ce wacce irin asara kenan amma a ce kai waɗannan kwanaki masu albarka sun zo sun wuce wannan rahamar da gafara baka same ta ba shakka babu wannan nesanta rahamar da mala'ika jibril ya roƙa annabi ya ce amin ko shakka babu wannan turmuzi hanci a ƙasa da mala'ika jibril ya roƙa annabi ya ce amin ta cancanta ga dukkanin wanda bai aikin zai samu gafara ba Allah ya sa ba ma ciki ɗan uwana masu albarka wannan hadisi imamu tsabarani ya fitar da shi da imamu bazzar malam albani ingantacce ne wannan shine matsaya ta farko matsaya ta biyu da za mu kalle ta tare da ku shi ne lalle uwana masu albarka ayyukan alkhairi fa sun shuɗe a cikin wannan wata mai albarka uwa an yi azumi an yi salloli an yi zakka an yi sadaka an yi ta an kammala karatun alkur'ani sauka kala-kala ba iyaka an yi addu'a an yi zikiri an ciyar da masu azumi wasu ma sun tafi umara duk don samu wannan falalar gaba ɗaya sai dai wata tambaya da ya kamata kowa ya wa kansa tambayar da take jefo kanta da kanta shine Allah kukin sarki ya karba mana shine babban abin tambayar shin akwai wanda yake da tabbas Allah subhanahu wata'ala ya karɓi minsa saboda ka'idar Allah madaukakin sarki yan uwana masu albarka ita ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karɓa daga masu tsoronsa daga wanda suka yi aiki dan shi daga wanda suka kiyaye dokokinsa su kadai Allah yake karɓa aikinsa inna ma adatu hasri dukkanin wanda ba ba almuttaqi ba Allah madaukakin sarki baya karɓa aikinsa to shine babban tashin hankalin wallahi ba aikin ba aikin ka ya shiga an ka shine wannan tabbatar muku da yawa za a watsa musu aikinsu fa da yawa za a watsa musu aikinsu ba to shi ne babban abin tashin hankali kada ka ruɗu wana mai albarka kada ka ruɗu ka rinka ji kai yanzu ai na musamman ne kai azumin ramadan an gafarta maka zanubin ka wa ya gafarta wa ga maka an karba wa ya ga maka wannan shi ne ɗabi'a ta magabatan mu na gari daga cikin sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su za su yi aikin alkhairi tukuru iyakacin iyawarsu da ƙure malejinsu na ikhlasi da kyautata shi iyakacin iyawa ta hanyar koyi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin nasu yan uwana masu albarka amma babban abin maki idan suka gama aikin sai ka gansu sun zo suna cikin damuwa shin Allah ya karba damuwarsu ba wai aikin bane Allah ya karba aikin nasu su ne suke bayar da duk abin da suka bayar amma zukatansu suna rorawa haka uwarmu na Aisha Allah ƙara mata da ta bamu labari ta ce wata rana take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul mu'minuna wallazina yu'tuna ma ataw wa quluhum wajila annahum ila rabbihim raji'una Allah ya ce su ne waɗanda suka bayar da duk abin da suka bayar suka aikata duk abin da suka aikata amma wa qurbuhum wajilatu zukatansu a firgice suke a tsorace suke suna rorawa sai take cewa ya rasulullah shin waɗannan su ne humul ladhi yashrabuna al-khamra wa yasriquna su ne masu shan giya da masu sata da masu aikata abubuwan da ba daidai ba suna jin tsoro kada Allah ya kama su akan aikin su annabi la yabnata siddiq al'amarin ba haka yake ba yake a gidan mai gaskiya yadda al'amarin yake humul ladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna Allah yuqbalu minhum yan uwa su ne wadanda suke sallah fa suka yi azumi fa suka yi saka suka yi duk wani aikin alkhairi amma annabi ce suna jin tsoron kada Allah madaukakin sarki je bai karban musu ba su Allah yake nufi wallazina yu'tuna ma atau wallazina yu'tuna ma ataw sun yi duk abin da ya kamata duk abin da Allah yake so su sun yi amma ƴan uwa wallahi basu basu aminta da abin da suka yi ba saboda suna jin su Allah madaukakin sarki akwai wanda yake Allah tilas ne kai ka isa kai aiki kace dole sai Allah ya karba irin aikin ma da gashi nan gashi nan ne kawai bare nasu ma tsoro suke ji bare namu sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yake cewa sahabbai da ya zamani da su ƴan uwansa yace kanu li qabulil amali ashad yace sun kasance su ɗabi'ar su karɓar aiki shine yafi musu tsanani suka fi ramuwa da shi sama da aikin sama da aikin kankansa ba wai zuwa a yi sallar ba ba yi azumin ba su sun fi damuwa da Allah ya karɓa aikinsu ko bai karɓa ba sai sai na alaiki cewa abin da Allah maɗauki sarki ya faɗa ba inna ma ya taqabbalu Allah minal muttaqina Allah daga masu takawa kaɗai yake karɓa yana karɓa ne daga wanda suke dan shi sai na dan Abi Talib yake faɗa wannan yace haka saba ƴan uwansa suke Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda kowa san tsantseni da ƙoƙarin makalkale suna da irin ta Abdullahi dan Umar yake cewa ya ce wallahi inda zan samu tabbacin cewa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi sujjada ta guda ɗaya sujjada guda ɗaya ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi sadakar dirhami guda ɗaya da ya taɓa yi ya ce to wallahi wanda ya kasace akwai wani wanda ya tafiya daga cikin iyali na nake matuƙar san dawarsa ya ce wannan dawarsa ba za ta fi min soya ba sama da a ce na mutu ma'ana inda ya san Allah ya karɓi aikinsa wanda ya mutu bayan Allah na gari kenan ɗaya daga cikin tabi'u tabi'ina mai suna Abdul Aziz ibn Rawad yake cewa adraktuhum na riski malaman tabi'ai yajtahiduna fil amali salih yace suna iya ƙoƙarin wajen aiki na gari amma wa idza fa'aluhu idan suka aikata aikin waqa alaihimul hamd sai ka sai gansa a cikin damuwa mutum fa ya aikin kirki yayi sadaka yayi sallah ya da abin amma sai ga mutum a cikin damuwa da take ci wanda yake damun su ne shine ayuqbalu minhum amla shin Allah da suka yi wa aikin nan ya karba ko bai karba ba shine babban takeici dan uwa kada ka ruɗu da aikinka kada ka samu rur daga abin da ka aikata wata shida suke ɗebewa suna roƙon Allah ya karba musu wata shida bayan sun yi azumi ba wata sha rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna dan uwa annabi ibrahim fa annabin Allah ne annabi ibrahim annabin Allah ne yazo yayi aiki shi da ɗansa annabi isma'il annabin Allah ne kuma aikin Allah ya sa shi shi da Allah madaukakin sarki Allah ya sa shi aikin kuma ɗakin Allah ya gina kai wannan irin aiki ne amma duk da ya gama aikin wallahi bai aminta da kansa bai rubuta sai da ce rabbana taqabbal minna Allah ka karɓa mana ni da ɗana wannan aikin da muka yi idan Allah ya ce annabi Ibrahim zan karɓa annabi Ibrahim zai da Allah wannan fa annabi Ibrahim kenan Khalilur Rahman dan uwana mai albarka ya kuma ni ko kai mu ci gaba da addu'a ƴan uwa Allah ya karɓa mana abu na uku da ya kamata mu tsaya akan sani da ku ƴan uwana masu albarka shine muwasala ci gaba dogewa ɗorewa akan aiki na alkhairi alhamdulillahi rabbil alamin mun gode wa Allah da yawa daga cikin yan uwa sun zamto wasu masu tsoron Allah na musamman kai ka ce wasu ƙananan mala'iku ne saboda tsoron Allah da yawa da cikin wallahi abubuwan da ake na wanda ba na alkhairi ba duk an daina aikin da mutum baya yi yanzu duk yana yi na alkhairi karatun duk ana ta yi to abin tambayar dan uwana mai albarka shine za a ci gaba shine abin tambayar da wahala wannan ni na sani kai ka sani kowa ya sani da wahala iya ci gaba da abin da muke a cikin ramadana wannan da wahala amma tsakani da Allah me za ka iya ɗauka ka ci gaba da yi me za mu ɗauka mu ci gaba yi lallai mumini mai tsoron Allah ya san cewa Allah Ubangijin Ramadana shi yake bautawa Ramadana yake bautawa ba shi ko Allah Ubangijin Ramadana shi ne Ubangijin Shawwal da muke ciki yanzu yadda kai aiki a Ramadana ya karɓa Shawwal ba an kai karɓa zai ba bambanci shi da Ubangijin Zulhijja Zulqa'ada Muharram Safar duk watannin musulunci Allah yana a cikin su kuma an kai aiki zai karɓa mai bambanci to me yasa muke bauta Allah a cikin Ramadana wani in ya rufe Qur'anin sa sai fa shekara mai zuwa bayan ya gama kura ya zo dauki tsumma ya goje kura ya karantawa wani fashi da azumin na fala fashi kenan ya haka ya haka sai wani sai wani sai wani shekara ta zagayo fa shi sa malamai suka ce daga cikin hikimar ma da yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta azumin sitta shawwal shine dogewa mu ci gaba da ayyukan alkhairi kan mu manta da su yanzu ba azumi muka gama ba to ana gama azumi sai aka ce ga sitta shawwal nan hadu ayyub al-ansari Allah ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce dukkanin wanda ya azumci ramadana sannan ya bibiye shi kwana shida kwana shida a cikin shawwal ba a yi a wani watan a shawwal kawai ake haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ka yi shi a haɗe ko ka yi shi a raba duk ɗaya ne ka yi kwana shida a cikin shawwal annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan mutum ya haka za a ba shi lada kamar ya azumci shekarar ne gaba ɗaya saboda alhasanatu bi abshiri amsaliha idan ka aikin kirki guda ɗaya goma za a baka idan ka yi ramadana gaba ɗaya sai a baka ladan wata goma idan ka aji kwana shida sai a baka ladan kwana wata biyu wata goma ga wata biyu ba wata sha biyu ba kenan shine shekarar aiki Allah ya samu daga ciki idan ka gama sitta shawwal dan uwana mai albarka a'a ba ga azumi litin da alhamis nan ba annabi yana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ci gaba da azumi ba ga ayyamul bid ba sha uku sha hudu sha biyar na kowanne wata fararen ranuka ci gaba da azumi kai ga siya mu dawo da ma in za ka iya kai yau gobe ka huta duk azumi ne kada ka manta da shi akwai azumin arfa akwai azumin tasu'a da ashura duk waɗannan azumin duk shari'a ta sa su ne saboda me kada ka manta da ibada mausim ne daga cikin mawasimin ibada ya malali shi kenan mun daina yanzu ka daina shafa'i da wuta kenan a'a manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk rayuwarsa kiyamul layl yake a Allah ce mace ya qumil layla la qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila kullum annabi kiyamul layl yake shi san Allah take cewa annabi baya karawa a cikin ramadana ko a wajen ramadana daga raka goma sha ɗaya me yasa ta faɗa ka kullum annabi kiyamul layl yake dan uwana mai albarka kakka bari kiyamul layl ta fita daga jikinka tun da ka riga ka fara ta yanzu ko raka uku ce rak ko ɗaya ce maka rinkai ko ɗaya ce ya halatta kai raka ɗaya ka yi uku ka yi biyar ɗan uwa ɗauki abin da za ka jure kana yi kada ka daina kiyamar laili sadakar da muka yi ta yi shi kenan mun daina sadaka yanzu wani ramadanin kenan a'a yanzu ka sai buhunan shinkafa ka raba to alal akalla in kai mai hali ne ko za ka iya duk wata rinka siyan shinkafa ma kana raba mutane ko buhu ɗaya ce siya rabawa makotanka wannan sadakar da kake a cikin madana ka ci gaba an samu istimrariya abin da ake bukata kenan duk aikin adam da kake kaka take gare na shi yi kokari yadda ka iya kauce wa sabo a cikin ramadana wata guda baka yi ba wallahi idan ka ka dukke wa zuciyarka ka dage mata zaka iya zaka iya rabuwa gaba daya kai kwana 30 baka yi ba me zai saka koma zaka iya daina wa insha Allah ta'ala yan uwana masu albarka abu na ƙarshe dama na ci mana guda hudu ne daga cikin abin da zamu kalla shine yan uwa da yawa daga cikin wasu sun mutu kasiri gazawa da rashin kaiwa inda ake so su je a ramadana an samu zamiya da yawa wasu sun samu abubuwa na rashin kyau da yawa wanda shi kansa in ka bashi alƙalami ka ce rubuta makinsa da ya samu na ramadana shi kansa ya san bai kai hamsin ba ka bashi alƙalami da kansa ka ce rubuta makin ka na Ramadan nawa ka samu sai dai so sai kai rubuta maka 20 ko 15 ya san bai je inda ake bukata ba to shi kenan yayi asara kenan shi kenan ya shiga cikin wanda Allah ya nesa da su kenan daga rahamarsa a a dan uwa na mai albarka zo mi wata magana kana da dama har yanzu ka kasare Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ibadiyal ladina asrafu ala an la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kada ka ɗeba tsammani daga rahamar Allah maɗaukakin sarki ka to har yanzu matuƙar numfashin ka yana bugawa kana da dama wallahi a gaban Allah maɗaukakin sarki in ka tuba Allah zai yafe maka duk wanda ya san ya gaza ya kasa kaiwa kai ka fi kowa sanin kanka da kanka ka san abin da kai ba sai ka ba da labari ba ni yanzu ina gaya maka ne damar da Allah ya baka nake isan maka da ita yi amfani da ita ba ka da makamin da ya wuce kai ta istighfari neman tuba a wajen Allah maɗaukakin sarki kai tuba bisa sakaci da kai a cikin haƙƙin Allah kai ta tuba bisa sakaci da kai a cikin haƙƙin shi kansa Ramadana baka amfana da shi ba kai ta istighfari astaghfirullah wa atubu ilai kai da safe kai da rana kai da daddare kai kana tsaye kai kana kwance ko da yaushe kai ta istighfari da zuciya karyayya a gaban Allah maɗaukakin sarki da niyyar ka tuba Allah madaukakin sarki zai karbe ka dan uwana mai albarka Malam Hassan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa ku yawaita istighfari saboda ba ku san lokacin da rahama take sauka ba ko da yaushe istighfari lokacin da ma ta sauka ka dace sai Allah madaukakin sarki ya yafe maka gazawar da ka samu a cikin Ramadani shikenan ba ma zalika ala Allah bi azizin ba abin da ya gagar Allah madaukakin sarki wallahi dan uwa abin da Allah ke bukata ya ga zuciyarka da gaske kake ba ma mara ba ba tuban muzuru ba da gaske kake Allah zai zai karbe ka ɗaya daga cikin magabata yake gaya wa ɗansa ya ce masa awid lisanaka listighfara ya ce sabar wa harshenka don yin istighfari ka saba masa kullum astaghfirullah wa atubu ilai rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwab sabar wa da harshenka istighfari yace Allah madaukakin sarki yana da wasu lokuta wanda a cikin su baya mayar da mai tambaya a cikin su idan ka dace a cikin istighfari shikenan sai Allah ya shafe maka zanubanka Allah ya shafe mana yan uwa wai wata magana da ake faɗa ba hadisi bane amma magana ce mai kyau bari ku jita wai shaɗan ne yake cewa na halakar da mutane da bayan Allah da yawa ta hanyar saɓan Allah yace sai dai kash su kuma sun halakar da ni sun maye min da raddin halakarwa ta ta hanyar faɗin la ilaha illallah da yin istighfari sai shaɗan ya tufka ya tufka ya tufka ya zira ya zira ya zira da mutum ya ce astaghfirullah sai Allah madaukakin sarki warware shirin shaidan gaba da sai kana gafarta maka yanzu ka dawo da shaidan zero hatta shaidan baya san istighfari to kai ko ka san duk abin da shaidan baya so Allah madaukakin sarki yana son sa ci gaba da istighfari dan uwana mai albarka kana da har yanzu kada ka gajiya babban malami ibn rajab al-hanbali yake cewa yake wata magana mai kyau yake wa istighfari ya ce cikamakon za ka ga shine cikamakon duk wasu kyawawan ayyuka Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta a rufe kyawawan ayyuka da mai da istighfari ya ce ana rufe sallah istighfari in ka gama sallah sai a ce istighfari idan ka gama aikin hajji istighfari idan ka yi kiyamar laili annabi yana mata da istighfari idan za ka tashi daga majalisi ka je waje ka zauna ka yi hira ko ka tattauna ko ka yi karatu mai annabi yake tashi da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka istighfari idan majalisi da ka zauna kari maganganun da ba suka gamata ba sai wannan istighfari ya kasance kafara ne idan ko majalisi ne na ambatan Allah da zikiri da abin da ya kamata sai kasance ƙarin gishiri ne ƙarin kwalliya ne kamar sa turare ne a cikinsa sai ke cewa to ya kamata azumi ma ka rufe shi da istighfari ko kai da kai azumin naka mai kyau rufe shi da istighfari baka san abin da kai ba baka inda Allah zai kama ka ba yi istighfari abin da ka san da abin da baka sani ba duk sai Allah ya tattara ya fi maka gaba daya Allah ya fi mana uwana masu albarka yace ahlul istiqama masu tsayawa akan tafarkin Allah zaka samu sukan mahimmantar da ƙarshen aikinsu sama da farkonsa aikinsu na ƙarshe sukan ƙara maleji wajen kyautata shi da yin sa yadda ya kamata yadda Allah yake so sama da farkonsa ba farko ake mai kyau ƙarshe kuma shi a daina ba kamar yadda ya lil asaf yan uwana masu albarka daga zuwa zuwa shekaran jiya ya kaga masallatai jiya da shekaran jiya ina masallatan mu suke ainal musallun ina waɗannan masallatan da suke zuwa su cika sallah su cika masallaci Allah ya ɗazu da asuba da na fito sai da ne takaici kan titi duk mutane na ana ta sallah ba kowa suna ina suna ina fi buyutihim yanamun kowa yana cikin gidajen sai yana bacci yan uwa yanzu haka haka haka ne abin da ya kamata ba shi bane Allah da yake cikin Ramadana subhanahu wataala shi ne yake cikin sauran watannin menene zaka janye wa Allah madaukakin sarki me yasa zaka aurace wa Allah madaukakin sarki tur da mutanen da ba sa sanin Allah sai a cikin Ramadana. ‘Yan uwana yi istighfari mai kai istighfari. Annaba Adam salam duk da matsayinsa a matsayin shi ne abul bashar ɗan Adam na farko ya yi istighfari ya nemi gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala ya ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangiji hakika mun zalunci kanmu da ni da matata idan baka yi mana gafara kai mana rahama ba za mu kasance daga cikin banka da mai asara dan uwana mai albarka faɗi irin abu nuhu ya faɗa mana annabi nuhu alaihi salam ya ce wa illam taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin ubangiji idan baka yi min gafara kai min rahama ba zan kasance daga cikin wanda suka yi asara me zai hana ka faɗi irin abin da annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa ya wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati wanda nake fata nake kwaɗayin ya gafarta min zunubaina yawmaddin ranar hisabi dan uwa ka aika irin abin da annabi Musa ya aikata yace rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji hakika na zalunci kaina faghfir li gafarta min Allah ce faghfara lahu sai maka gafarta wa annabi Musa dan uwa idan waɗannan annabawa masu tsada masu girma sun nemi gafara wa ala ra'asi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shugabansu jagoransu annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wallahi a kullun yana neman gafara ya tuba ga Allah fiye da sau saba'in wata ruwa ta ce sau ɗari don uwa ka rike istighfari saboda kullum mu masu gazawa ne kullum masu laifi ne mu kullum masu zamiya ne mu mu yi istighfari sai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana yan uwa masu albarka Allah subhanahu wataala ya gafarta mana yan uwa Allah ya karbi ibadun mu Allah ya karbi ibadun mu yan uwa Allah ya karba daga gare mu Allah ya karba daga gare mu Allahumma la taruddana khaibin اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين تقبل الله منا ومنكم سالح الأعمال عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا أعواما أديدة وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله